sannan aka shigo da matan hussein da 'ya'yansa aka kawo su majalisin ibn ziyad sai zainab ta zauna a wani nahiya na fada din kamar da aka ce mutane kira kamar ba za ka gane ko ita wace ce sai ce wancan wace ce kira ta saki kyalle ya rufe fuskanta sai ce wancan ba wace ce sai aka ce ai zainab yar alikiya sai ibn zari ya fuskanto ta ya ce da ita alhamdulillah alladhi fadhakum wa qatalakum wa akbatha uhduthakum wadiya ta tabbata ga Allah da ya kunyata ku ya kashe ku ya karyata abinda kuka haddasa hudutha abinda kuka haddasa ke abinda kuka shi ma kun gari ana ba abin kamar da ya ce ainihin fatihullah lifatihullah a tafki lifatihullah wato allah ne ba da nasara yanzu kuma ya ce ainihin godiya ta tabbata ga allah da ya kunyata wato ba wani mani ne kunyata su ba alwai allah ne alhamdulillah ladhi fadahaku wanda ya tabbata ga Allah da ya kunyata ku ya kuma kashe ku wato shi Allah ne yi wannan ya kuma ƙaryata shi Allah ne ya ƙaryata abinda kuka kuka haddasa ya nuna abinda kuka yi ba daidai ba ne ya ƙarya yau ya kawo ƙarshen kiran da kuka yi ita kuma sai da zainab sai ta ce alhamdulillah ladhi akramana bi nabihi muhammadin sallallahu alaihi wa tahharana min ar-rijs tathira inna ma yuftaruhu al-fasiq wa yukdhabu al-fajir wa huwa ghayr ce godiya ta fi tabbata ga Allah da ya karrama mu da annabinsa muhammad kuma ya tsarkake mu daga rijis rijis miyagun abubuwa don munanan abubuwa munanan ɗabi'u kowane irin kowane abu mummuna ya tsarkake mu daga munanan abu sannan ita ce to wanda ake kunyatawa shine fasiki kuma wanda ake karyatawa shine fajiri kuma ba ba mu ne waɗannan ba mu ne waɗannan ba ta ce kai ne ba ba ta ce su ku ne ku ne fasikai fajirai ba ba ta ce mashakar wanda ake kunyatawa fasiki fasiki ake kunyatawa fasiki ake fajiri ake karetawa kuma ba mu ne waɗannan mu ne waɗannan mu ne wanda Allah ya karamta mu da ya fidda annabi a cikinmu kuma ya tsarkake mu sai ibn zayar ya ce to ya kika ga yadda allah ya yi da dan uwanki da mutanen gidanki wai allah ya yi ya kika ga abin da allah ya yi da dan gidan ya yi da dan uwanki da yan gidan da yan gidan da yan gidanki sai ta ce da shi ma ra'aitu illa jamila هؤلاء قوم كتب كتب الله عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم ce ban wani abu sai abu mai kyau waɗannan mutane ne da allah ya rubuta musu kisa suka fito ya zuwa makwantansu dama allah ya rubuta musu za a kashe su kuma suka zo makwanci da za a kashe su da masal da alkur'ani laukuntun bi burjin mushayyada لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم إلى مضاجعهم koda kuna aiki an yi hamshakan gine-gine katangagu wanda aka rubuta musu kisa sai sun fito ya zuwa makwantarsu an rubuta maka ga makwancinka nan ne da aka shekato za ka tafi can ne za ka halatta sannan sai ta ce da shi sai ya ji ma'ullahu bai na kawo bai na ku wannan ki da shi bai san wannan ba ta ce allah zai tara ka da kai da su tsakaninka da su wato a matattara ta za a tara ku a wuri guda a yi sani wato haju wato hasan aka kafa maka hujjoji a yi kusuma da kai aka kawo aka kawo hujjoji a kanka ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza a kotun Allah fanzur liman falajir yau mai idan to ka duba ka ga wa zai nasara rana sakalat ka ummuka ya bana marjana wani yake cewa irin wannan sakalu ga um ba mu san shi da hausa ba kamar kira kira mu mutum hasara ne a ce uwarka ta yi wabi wato ranar za ka yi hasara dan marjana ta nan ne za ka yi asara ran da aka zo kotun allah za a yi hukunci aka ce wanda ake kara dan murjana ta masu bin shi bashi annabin rahama da yarsa fatima ta zahra da amirul mu'minin da hassan da husaini su suke karar amurka sannan a kawo shaidu to sannan kuma allah ya yanke hukunci shi kuma adili baya zalunci turannan ne za ka san wane ne ya nasara shi a wurin shi nan wannan karan ya yi nasara ne a bagen fama ya ya ci galaba kan maki mulkinsa ya kafa dorannan kuma ran za a zo kuma a yi hukunci dorannan ya san wane ne sannan kuma wane ya hasara sai ibn ziyar ya ji haushin wannan magana sai ya zabar yana nun ya kashe ta dama abinda mai mulki yake ta kawo da shi kenan yana da makamin kisa ko magana aka yi sai shi kisa zai shi ba zai wannan magana ai sai ya raddi sai ya raddin da ba ya ce Allah ne ya bashi nasara ba ba sai ce ai an je wajen gaban Allah din sai ya ce ai kai kamar nasara ba kawai ba wani abu mai kama da ka ko kuma ya ce ai alqur'ani da ka saukar Muhammadu ne ya ce in kashe 'ya'yan shi ko na mai kama da ai sai ya magana ba magana aka yi masa ba aka nan da'iman da'iman azzalumai ba sa daura su ji magana da sun ji magana sai su ce a kashe mai maimakon magana da magana lokacin da amir ne ya shiga basara da nasara wata mata ta zage shi mummunan zagi bai ce mata komi ba sai ya ji karan zaro takobi a kube ashtar ya zawo ya ji shi'ar ya zawo ya ce sai ya wai gaci me za ka yi ya ce ya mara zagin ka kama take sai ya ce mata zagi ana ramawa da zagi ko a yafe na yafe mata ashtar sai mai da takobin sakuri da mai ake rama zagi ku gaya mini da zagi ko a yari to idan mutum ya yi magana ta yi maka ciwo da me ya kamata ka yi kai ma ka yi magana ba ka yi harbi da bindiga ba ba ka ce a kashe mai magana ba sai ka yi magana dalilin da yasa suke son su kisa ba za su iya cewa komi ba ne ba su da abin da su ce in shi kawai a kashe to shi ne sai sai ya zaɓar ina nufin ya kashe sai umar bin qurayf ya ce ai mace ce kuma mace ba a rubanta da wani abu na na bakin ta don ta yi magana ba aka mai wato da namiji ne lalle ya so ya zabura ya kai sai shi wani ibn qurayf a cikin yan majalisarsa ya ce to ai mace ce kuma ita mace ba a rikonta da abin da ta faɗa ballanta kuma kaga an kashe masu yayan gidansu a gaban su za ka dole tana da hujjan ta ta ji zafi ibn ziyad da cikin fushi da ya ce walai laƙar shafan lahu kalbi min ɗagiya take husai Allah ya ya warkar da zuciyata daga ɗagutinki husaini yanzu a tun da dai Allah ne waye na tsar mashi da zuciya ya warkar mashi duk bakin cikin shi na husaini yanzu ya yaye tun da ya kashe shi kuma maimakon mu dubi inda ake kiran Allah a sa abin tamamin har yanzu har zalmai za ka suna su ma abin sunan kenan sai mutum ya kawo sunan Allah wai Allah ne ya ya warkar da zuciyarsa da zuciyarsa da mugun bakin ciki da ƙiyayya ga Hussein yau gashi Allah ya warkar mashi da zuciya ya kashe shi wal usatul maradatu min ahli baitiki da kuma masu sako usat masu sako wanda suka saba bin usata kalmar usata ana kiran shi ana yin shi ne ga wanda suka saba ma Allah shi ma ya lawa larabin da ke nufi kenan tun da ya ce ainihin mun san mun ce mutum ya yi sabo mai ake nufi da hausa ya saba ma wani yawa ya yi abinda Allah ya nashi ya yi abinda yake nufi to shi ma abinda yake nufi kenan tun da ya nufi ya ce Allah ne ya warkar da shi kuma da kuma masu sabo a iyalan gidanki sabawan sun saba ma biyayyen hukuma ta kafu sun ki su bike sai ita sai da zainab sai ta ce la'amri la katarta kahali wa qata'ata far'i wacce ta asali fa in kana hadha shafaka faqad tufit faqad fagadish tufit ta ce ai haka ne wallahi ka kashe dattijon ka yanke reshen ka tumɓuko asalin in wannan ne in wannan ne warakanka to ka warke in wannan ne warakanka to shi na ka warke ibn zai sai ce hadhihi shaja'a wal amri laqad kana abuha sha'iran shaja'a sai shi ibn zai wannan irin maganar da ita sai da zainab take mana sai ce kai wannan wannan gaskiya jaruma ce kuma na tabbatar babanta sha'iri ne wato mai hikima mu zance kuma gashi kuma jarumi saboda kalaman da ta yi take wurgo shi yana shigan shi sosai kalaman su ce da abin da ke nufi da sha'iri tun da ke shi'ir sai mai ma'ana Allah ba hikima yake tsatsara kalmomi a shi'ir abin da ke nufi ba wato mai hikima don amir umar ba san shi yana yawan ba shi ba shi ya akwai na akwai in su a shi'ar da ake jingina ma amir umar akwai ya yi an baitocin shi'ir amma galiban kalmomin amir umar hudubobi ne masu hikima amma yakan yi shi'ir da amma da yake a shi'ir sai cewa haka na wato yana nufin wato mai hikima mutum babanta mutum ne mai hikima gashi kuma gwarzo wajen yaki ita ma wannan ko da ganin ta gwarzowa ce cika wannan gwarzowa jaro babanta ma haka ne ki jaro ne kuma ga jaruntaka ga fasaha hikima to sai sai ita sai da zainab sai ta ce da shi ya bani ziyar malin da arba mar'atuwar shaja'a inna li a shugula lakin na nafasa sarri bi ma qult tace tace masa dan dan ziyad me ina mace da jaruntaka to kuma abin a cikin su Umar bin Quraysh nan da ya hana ya hana shi kashe sai da ya daina in in kai haka nan wayo in ka kashe ta yanzu ba musamman yadda kuma matsayinmu a wajen sarkin musulmi ba kana kana iya jawo bayan mun yi abin kirki ya zama kuma ya samu bushinsa a ce kuma harola mun kashe mata to shi ne ibini ziyara ya ɗaya karaji to yanzu kuma da ya wannan karon kuma gashi kuma ta kawo mai imam zainul abin ta ce sai dai an kashe ta kafin a kashe shi kuma ce ta gaske ba take ka zumunci da ƙarfi yake to zumunci ne to haka da haka zumunci yake ko shi zai iya wannan zumunci amma da shi kenan dai sai yayin nan sai shi imam zainul abidin ya ce ma gogonsa ya maki shiru kyale ne magana da shi wato kare zama ita kawai ta kwace shi shi ma sai sai ce kyale ne magana da shi sai fuskanci ibn ziyad ya ce abil katli tu haddidu ni ya ibn ziyad da kisa kake ba ni tsoro kana min barazanin kisa ne amma alimta annal qatla lana عادة وكرامتنا من الله شهادة baka san mutuwa a wurin al'ada ba ce kuma karimci ne da gare mu wajen Allah shahada kuma karimci wato ma'ana baka san mutuwa a wajen mu al'ada ce dama al'adan kowa ce wane komin komin butulcin mutum in ka ce mishi ba zai mutu ba ya san ƙarya kake masa ko waɗanda ake buga musu ganguna a nan ƙasa ana ce musu ransu ya daɗe ga wani maroƙi dai zai ce ranka ya ta daɗewa ba za ka taɓa mutuwa ba ya san ƙarya yake ya san zai mutu in maroƙi ya ce mashi kai kowa yana mutuwa banda ka yi ya san zai ce bai ma mutane shiru ko da yake ba zai so a tuna mashi mutuwa ba amma aka ce mashi ba zai mutu ba sam sam ya san ƙarya ake kowa ya san akwai saboda haka mutuwa al'adar kamar bai da bahaushe ke mutuwa rigar kowa rigar kowa kowa yana mutuwa to amma shahada fa sai wanda Allah ya girmama wa karamatuna inda lahir shahada kuma karamci ne karamci wajen Allah shine shahada dama mutuwa al'ada ana mutuwa ba lale ma wai a tsufa ba tukum a mutu saboda a tsufa ba har a kowane irin shekara ana mutuwa jarirai kan mutu yara kan mutu samari kan mutu dattawa kan mutu tsofaffi ballata tsoho da ake fi sa tsammani to kowa a kowace shekara ana iya mutuwa to amma shahada karama ce daga wajen Allah Allah ta'ala ya so ya karama mutum sai ya ɗauke shi a shi ya ce sai ya ga masa kan baka san cewa mutuwa a wurin al'ada ba ce kuma karamci ne a wajen girmamawa ma wajen Allah ya zama Allah Allah yake karamta mu da shahada sai ibn ziyad ya ce a kai shi gidan tsaro inda ake tsara mutane a ji a tsare shi kusa da masallaci babban masallaci akwai ɗai akwai gida kusa da babban masallaci wannan masallacin shine ne masjidul azam masallacin masallacin kufa masallacin amirul mu'minin ne dundun mu a wurin mu duk inda masumi yayi sallah ainihin masallacin na da matsayi to masallacin masallacin masallatai biyu basara da kufa masallatan amirul mu'minin saboda yayi sallah hayin sunan masallacin kenan babban masa masjidul azam to masallaci masjidul azam yana da yana da matsayi tun tun kafin nan tun tun tun farkon halitta Allah ya ba wannan muhalli matsayi kuma annaba da dama na da dangantaka da wurin da adam da nuh da annaba da yawa duk suna da dangantaka da wurin da mala'iku don a nan ne ma a wannan wurin ne ma daidai inda masallacin yake a masallacin ma za mu iya a nan ne annabi nuhu ya ya yi jirgin ruwansa a daidai nan ya jirgin ruwa to akwai kurkuku da kusa da shi akwai kasar imara fadan sarki inda shi dan murjanata yake zaune a matsayin sarkin kufa to kusa akwai sai ce a ji a kulle shi su kuma sauran a kai a rice a tafi da su su ma sauran matan su ma a kai su nori sai da daina ta ce kada wata mace balarabiya ta shigo mana sai dai umuwala ko kuma baiwa ku yanga domin su ma ribatattu ne kamar yadda muke ribatattu su bayi ne muwa bayi don an kamo su a je wajen yaƙi wato kada wata ɗiya balarabiya wadda za a ce mata wance yarwa ne ba ƙuraishiya ko kuma ma balarabiya wadda ke ita ita tana daga banu kaza ta ce to kanta shi sai dai ummul walad ko kuma kuyanga domin kuyangi an kamo su ne umurwar da dama ita ma baiwa ce illa iyaka ta haihu daidai baiwa in ta haihu da mai gidanta ta samu matsayi ana ce mata umurwar amma ita ma baiwa ce a shari'a sai dai shi mai gidanta ba zai iya sayar da ita ba ba zai iya sayar da ita ba dole ta zauna in ta haihu da shi dole ta zauna a mulkinsa har ya zuwa karewan ajalinsa kuma ya rasu ta yantu automatikiya ba a gadar ba ta koma bauta amma matukan tana nan umuwara tana nan a baiwar shi mai ita to sai ta ce sai umar walad sai kuma baiwa wato wanda ba ta haihu da baiwa da ta haihu da baiwa da ba ta haihu ba bayi ma'ana su kawai za su shigo mana kada wata misali ya wance yarwa ne ta zo ko kai she su ko kawo musu abinci ta ce sai dai bayi saboda su ma an kawo musu ne kamar yadda aka kawo musu sannan ibn ziyar ya ce a kewaya garin kuba ko ya gari da da kai din an tsire amma shi a kewaye da kan kan hussein kowa ya gari sai aka bi lunguna-lunguna da kan an tsire ana shela kila ma da baje-bajen ganguna a zo a ga kan kaza-kaza ana faɗin kuta na yana dai kwasu sannan imirin ziyar ya hau mumbai ya yi hudu ba irin hudu ban addini ya yi godiya ga allah ya yabe shi amma ba na tsammanin ya zai salati ga annabi nan ma dai ba su ce ya yi salatin annabi don ba ya da jir'an da zai salatin annabi da iyalan gidansa amma ce an ce umar bin sa'ad safiyan ashura ya yi sallan subahi da mutane kun bayan da ya sallama ya ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad sannan ya tashi ya kashe ali Muhammad din to amma tana yi wa ɗan ziya da shi ma ya miƙe ce godiya ta taba daga Allah da ya aiko Muhammadu manzo kuma mun gode masa da muka bi manzon yanzu kuma gashi wani yana neman ya saba abin da manzon ya zo da shi kuma gashi Allah ya ba mu nasara ka shi da faɗa hakan amma dai da wayan gaske ambaci manzon Allah da iyalan gidansa a cikin hudubansa don zai mashi wahala tunda iyalan gidan ne wa'yan to shi kenan da ya hau mumbari ya yi hamdala ya yabo ga Allah sannan ya ce cikin masu alhamdulillahi alladhi azhara alhaqqa wa ahla wa nasara amiral mu'minin yazid yazid wa hizba wa nasara amiral mu'minin yazida wa hizba wa qatala al-kadhdhab bin al-kadhdhab wa shi'ata ya fara magana kenan ya ce godiya ta tabbata ga Allah wanda ya bayyana gaskiya da ma'abutanta gaskiya an gane ina gaskiya take suwaye kuma suke tare da gaskiya kuma ya ba shugaban musulmi sarkin musulmi yazidu nasara da shi da rundunansa ya kuma kashe makaryaci dan makaryaci da magoya bayansa to bai yana fara faɗin wannan maganar sai wani bawan Allah ji ba zai iya daura magana ba zai ji bai bashi ya ci gaba ba sai abdullahi bin afif al-azadi ya miƙe yana daga cikin zaɓaɓɓun shi'a na ali don kuma ainihin masu zuhudu shi abdullahi bin afib ya tsufa kuma bayi da idanu biyu saboda idansa na ɗaya ya rasa a yakin jama ɗaya idan kuma ya rasa a yakin siffi wato idan dama a idansa na na hagu ne ya tafi a jaman idan dama kuma ya tafi a siffi kuma ko da lokaci yana nan a babban masallaci yana sallah a masallacin da daddare kullum shi ya nazarci babban masallacin kufa yana ta sallah ya riga ya tsufa yana jiran cikawa ne kawai saboda kullum lokaci yana da zumtar masallaci to da ya ji wannan magana sai miƙe zumbur ya ce yabna murjana innal kazzaba anta wa abuk wa man ista'malaka wa abuk ya adu Allah أتقتلون أبناء النبيين وتتكلمون بهذا الكلام على منابر المسلمين ya ce ya kai dan murjana don shi dan murjana ba so a ce mashi dan murjana ya fi so a ce mashi ubaidullah bin ziyad amma aka ce mashi dan murjana ta to kaga yana nufin wata ta yi wani abu ne ba sai ya kira shi da wani ya ce ya kai dan murjana ta makaryaci shine kai da ubanka da kuma wanda ya mai ya ɗauke ka aiki wato ya sa ka a gwamna ya sa ka a sarki da shi da ubansa kazab dan kazab kai da ubanka da kuma mai gidanka da shi da ubansa yanzu za ka kashe 'ya'yan annabawa ka zo ka hau mumbarin musulmi kana irin wannan magana sai ibn ziyar koyi ya fusata ya ce waye wannan mai magana sai ce ni ne nake magana ya kai makiyin Allah yanzu za ka kashe zuri'a tsarkaka wanda Allah ya tafi da rijis gaba da su ya hira sannan ka ce kana ka ce kana kan addinin musulunci sannan yake wagaufa aina auladul muhajirin wal asar yana bidan fim ina masu taimaka ma addini ina 'ya'yan ansar ina 'ya'yan muhajirin su ɗauki fansa a kanka da ɗagutunka la'ananne ɗan la'ananne a harshen manzan Allah sallallahu alaihi wa ala nisani muhammadin rasul rabbil alamin sai ibn ziyar ya sake ƙara musada da wannan magana ya ce ma dogare ku kamo man shi sai ko dogare kuwa suka zabura ta kowane nahiya za su je su can ko